أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta alhamis wanda ta yi daidai da goma sha uku ga watan ramadan jira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan hudu 2022 insha Allah za mu ci gaba tafsirinmu inda muka fara jiya a cikin surati yusuf bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الظاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشروه بثمن بحث suka sayar da shi da kuɗi wanda yake wato tauyayyen kuɗi ai sun riga sun jefa shi a rijiya to mai kawo maganin ciniki abin da ya faru shine bayan sun jefa shi a rijiya sun tafi ba mun zo mun karanta waja'at sayaratun ko farsa luwari da hun adala dalwahu ala ya bushara hada gulamu da ya samu ya jefa gugansa shi wanda cikin matafiya sai yusuf ya kama guga ya kama guga sai mai jefa guga ya jawo dama su matafiya ai yaronsu suka aika baransu ne ya je ɗebo musu ruwa da ya jefa guga yusuf ya ga guga sai ya kama ya rike ya kama ya rike ya jawo ya ji abu da nauyi haka dai ya jawo ya fito da shi sai ya ga yaro shine ya ce ya bushira haza gulam farin ciki na zo na yi tsintuwan yaro to su ba su yi nisa ba sai suka ji ana na yi tsintuwan yaro na yi tsintuwan yaro sai suka juyo sai suka zo suka ga yusuf din ne aka ciro amma kallon su ya tashi yaron nan zai sake komawa kuma ya ce ga abin da aka masa to shi kenan shi wanda ya tsinci yusufu ya tafi da shi wajen mai gidansa wanda ya sa a ji a ɗebo masa ruwa ya ce ga yaro na tsinto suna zuwa sun ce yauwa dama shi muke nema dama shi muke nema yaron mu ne wanda ya bata bawan mu ne da ya gudu ya bata dama muna neman sa ko za ka saya to ga wa shi mai gidan wanda ya tura yaron sai ya je mai gidan yaron da ya je ɗebo ruwa shine sai ya ce na sayarwa ne suka ce eh na sayarwa ne kai yaro kai bawa ne annabi yusufu ya yi shuru kai bawa ne annabi yusufu ya yi shuru kai bawa ne sai ya yi tunani gare ya ce shi bawa ne domin in ya ce shi ba bawa ba ne zai mai da shi wajen ‘yan uwansa kuma bai san ƙarshe za su je su yi wani makircin da ya fi wannan su kashe shi kawai tun da da Allah bai nufi su kashe shi ba yanzu kuma ga shi an fito da shi to sai ya ce eh shi bawa ne a zuciyarsa yana nufin shi bawan Allah ne ai kowa ma bawa ne ko ba haka ba shi kenan shi ne wa ruhu suka ɓoye shi ya zama ya zama kayan sayarwa wallah alam ma ta ya amalun Allah ya san abin da suke aikatawa na makirci wa sharahu suke nan suka sayar da shi bi tamanin da wani kuɗi bakasin tauyayye wato saboda ma ya tabbata ma ba bawansu ba ne ma kamar yusufun nan da kyansa da komai wasu aka sayar da shi dirhami ishirin shi ne kuɗi tawaye mara tsada kwata-kwata su abin da yasa suka sayar da shi da tsada da arha kada ma shi mai saya ya ce a inda wannan tsarin kurkun riƙe kayan don su ba bukatarsa a koma da shi ba don haka gara ko nawa ne ma su samu kuɗi su sayar da shi su huta shi ko mai sayarwa da ya ji an ce dirhami ishirin a nan da nan kawai sai ya biya da rahima yan dirhamai ma'adulatin yan ƙididdigagu shi ne dirhami ishirin wa kanu fihi min zahidina sun kasance ma suna cikin masu gudun duniya fihi a cikin kuɗin halin mutane marasa gaskiya kuma gashi da akwai karatu da jahilai ne tukuru sai su yi abin da suka ga dama to ga karatu yaya za mu yi yanzu mun sayar da ɗan uwanmu kuma cin kuɗin mutum ka sayar da ka saci bawa ka sayar kawai cin kuɗinsa haramun balle kuma a ce kuɗin ma na wanda ba bawa ba mun sayar da shi aka kama dai cacan baki to yanzu ya za a yi da shi ya za a yi da shi wasu malamai suka ce wannan shine fassarar kanu fihi min az-zahidin fihi nan yana koma ad-damir yaudu ila al-mal ila saman a yanda wasu malamai suka fassara wasu kuma suka ce a a fihi cikin shi Yusuf din suna gudun sa dan haka shi yasa basu damu da kudin da za su sayar da shi ba gane
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه أسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الآديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم aka ce bayan da su shi mai sayan saye shi dirhami ishirin da ya je cikin karkaran cikin garin misira sai sai ya sayar da shi dinari ishirin dinari ishirin kaga kamar a ce ka sayi abu ne naira dubu dubu ɗaya da ka je kuma sai ka sayar da shi dubu ishirin to haka ne zai sayar da shi dinari ishirin wasu kuma suka ce a'a kiman kuɗin ne dinare ashirin domin takalma aka bashi sau biyu da kuma riguna guda biyu to shikenan wanda ya saye shi kuma ya je kasuwan da ake sai da bayi da ya je ɗaga shi ya ce ga wani bawawa zai saya mai kyau ne shi ya saya shi ma a yi da wuri ya saya dinare ashirin ɗin to da ya zo kasuwa ya daga ya ce ga yaro nan kyakkyawa kaza kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce na saye shi kaza wannan ya ce na saye shi kaza aka yi ta ce saye ya ƙi sayarwa an ce mawadata sun taru duk daga misira suka halarta wajen sayan yusuf din shi kenan wani ya ce ya sayi yusufu da a auna yusufu din a sa a cikeli nauyin da Yusuf ya ja shi zai bayar na dinariya zai kuma ƙara da azurfa zai ƙara da turare kamar duk awon nauyin annabi Yusuf ɗin zai ƙara da tufafin alharini zai ba da awon abinci mudu ɗari hudu to duk da haka dai ba a sallama ba sai aka rasa duk wanda zai sayi abun sama da haka sai shi abin nan wazirin misra din sai ya saya ya sayi yusuf a kan wannan kudin shi kadai ne ya iya sayan yusuf da wannan kudin shi kenan ya tafi da shi gida ana ce masa ƙadifiyar ya tafi da shi gida ya kai shi yaro ne matashi ya ce ma matarsa ga shi wannan yaro yaro ne kin gani na ganin alamun yaron nan ba yaro ne wulaƙantacce ba don haka karki masa riko irin rikon bayi ki ba shi ki ki mutunta shi ki darajanta shi shine qala la zikrahu min misra wanda ya saye shi a misra sai ya shine kidfiru wazirin gari yace ma ya faɗa limra a ce ga matarsa yace akrimi masawahu ki girmama makamin wannan yaro a sa an yamfa ana me yawa wannan yaro ya amfane mu ta wata fuska aw natatizahu waladan kuma mu mai da shi da tun da bamu da da an ce abin da yasa shi bai taɓa aikowa ba da zulaiha ɗin an ce shi kamar fiɗiyayye ne haka baya haihuwa sai to cewa da ya yi a sa'anyan fa'ana a wani tafi zuwa lala shi ne shi cewa ya kyautata zato da ya kyautata zato kuma sai burinsa ya cika shi ne ya ce Allah ya tabbatar da burin mutane kamar haka waɗanda suka kyautata zato wanda suka fi gaskiyan mutane wajen firasa shine kyautata zato wazirin misira wanda yace akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw natakizu walada sai asiya yar muzahim lokacin da ta faɗa akan annabi Musa tace asa an yanfa'ana shi ma aw natakizu walada kaga ita ma ya amfane ta yazo shine dalilin imanin ta da shiryanta sayyidina Abubakar yaddan Allah ya tabbata gare shi lokacin da yazo rasuwa ya kyautata zato ga sayyidina Umar yace wannan ina tsammanin cewa zai muku adalci zai kyautata jagoranci a cikin ku sayyidina Umar ya mulki shekara wajen 10 tunda ya tunda ya mulki ba a taba tunanin akwai wani mai mulki mai adalci a daular musulunci da ya kai sayyidina Umar ba saboda kyautata zaton da yayi na'am to haka nan kuma sai yace sai kuma zulaiha ita wannan zulaiha ɗin ta kyautata zato a cikin kyawun annabi yusuf ita ta mace ce kyakkyawa ce budurwa ce kyakkyawa yar babban mutum ana ce masa ɗaimus sarkin wato magarib ne aka ce sarkin maroko ne mijinta ai babanta to kyakkyawa ce kwarai da gaske sarakuna daban-daban kowa ya zo ya ce yana son ta take me yasa take kin sarakunan kowa da manyan masu arziki da manyan menene sai sun zo neman auren ta sai ta ki ta ce ba ta son su saboda abin da yasa take yin haka shine ta yi mafarki ta ga wani mutum saurayi mai tsananin kyau sai ta tambaya ta tambayi irin masu fassara irin na mafarkin nan wannan yaro wani ya taurayi ne mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza na mafarkinsa to su masu bincike-bincikensu da masu sanin taurarinsu da suka bincika mata sai suka ce wannan biyan da aka yi wazirin misira ne shi ne mai wannan kyau to shi ne kowa ya zo ta cin babanta ba ta sansa kowa ya zo ta cin babanta ba ta sansa sai ce to ke wai ba za ki aure bane tace za ta yi aure amma ita wazirin misir za ta aure ce ba za a aure miki ba ai bai zo neman ki ba to karshe dai har ta kwanta rashin lafiya ta kwanta rashin lafiya aka je ana jinyanta likitoci suka zo suka yi ta magani iri iri babu wani canji a ciwo sai wasu kwararrun masana masana ibbun nafsi maganin abin da ya shafi psychological medicine da suka suka ce ka san wani lokaci in ba irin su ba wani lokaci ba za a san ma akwai ciwon da shi ba wai musamman irin ciwon soyayya da irin wa'annan na damuwa da wasu abubuwa sai a yi ta dirka ma magani in ba wannan damuwa aka gusar ba ba zai warke ba to shikenan da suka zo su ulama unnafsi su masana psychological medicine suka duba ta suka ce ba ta da wani ciwo ko wannan illa kawai abin da yake da akwai wani abu da yake damunta a ranta a bincika ciwon nan yana da alaƙa da soyayya sai to ayan kawo ta duk mutane kyawawa manya ya ma sarakuna kaza kaza sai aka ce a tambaye ta ne a saki bincika aka tambaye ta ce ita ita fa wazirin misar ko ba ta aura shikenan sai aka aika wa wazirin misar cewa ya zo sarkin magarbi yana neman sa yana so in zai auri yarsa zai aurar masa to shi kenan sai ya zo kuwa yana ganin ta yace yana son ta saboda ita ma kyanta ba na wasa ba ne to aka aurar masa da ita da aka aurar masa da ita aka ɗauke ta aka tafi da ita misira a matsayin amarya aka kai ta gidan wazirin misira dama ba ta san shi ba ita ga wazirin misira kawai ta gaba wannan wanda take ne wanda ta gani a mafarkin bane tun daga wanda ba wannan wanda ta gani a mafarkin bane hankalinta ya tashi amma bayan da ta iya sai ta yi haƙurin zama da shi haka shi kuma sai ya zama bai da mazakuta ba ya iya saduwa da iyali to bai taɓa haihuwa ba to shi ne don ya kwantar mata da hankali shi ya yi mata kyakkyawa amarya ga kuma abubuwa to shi ne da ya samu yusufin sai ya kawo mata ya fito a shi na so miki wani bawa ya ce ya ki ɗebe kewa a maimakon zaman kaɗaici kuma yi mai da shi ɗa mai mutunci mutunta mazauninsa mu mai da shi kamar ɗanmu ko kuma nan gaba watakila ya mana wani amfani a sa an yi kwana kenan a mata kizo ko walada waka zalika haka nan makanna li yusufa muka tabbatar da annabi yusufa fil ardi a bayan ƙasar misra ya zama mutum walin tu'allimahu dan mu sanar da shi min tawil ahadith wani abu daga cikin fassarar mafarkayya wallahu allah ghalibun ka san shi marin jayi ne ala amrihi bisa al'amarin sai in Allah ya to ma mu sai dai kawai Allah ya faɗa muwa dole mu mu faɗa kawai amma wannan Allah dole ne mu yi imani da haka Allah zai ce sai abu kai kuma ka ce wai za ka hana to shine Allah subhanahu wataala ke cewa shi Allah in yayi niyan abu shi ne rinjaye ne alkan al'amarin sa sai dai lakin na aksarar nan sai dai da yawa daga cikin mutane daƙiƙanci ya dame su an gane la ya alamu na ba san haka ba inda sun san haka ba za su yi hasada wa ƴan uwansu ba inda sun yi haka ba za su yi gaba da abin da Allah yake son yayi ba to kaga kamar ana magana ne wa ƴan uwan Annabi Yusuf eh Allah fa in yayi niyan yin abu bayan da kuka iya Allah marin jaye ne akan al'amarin sa cewa zai mai da Yusuf abin da yayi niyya ku kuma da bakin duhun kanku kuna ganin kamar za ku iya canja to gashi nan ku dauko shi kun kawo shi wajen arzikin sa ko da can yana ƙauye da a ƙauyen ya zauna ya girma ai babu gashi kuma kanku ƙauyen ma ya buwaye ku da aka zo yunwa ma ya koro ku ku da kuka koro shi kuma yanzu kun biyo shi kuna neman sa walakin a kasar nan sai dai mafi yawancin mutane la alamu ba san haka ba mafi yawancin bayan Allah haka suke fama da irin wannan duk wani bawan Allah da zai ɗaukaka daga galibi kalilan ne wanda ba su karo da irin wannan ko shi maulana ce bura radiyallahu anhu ai haka aka yi yan uwansa suka sa shi a gaba da izaya da menene da kaza kaza kaza kaza kuma daga baya yanzu mu ba mu san su ba an ba dan shi ba duniyar ma da ba ta san kwata kwata ma ba ta san su ba in ba dan shi ba kai kwata kwata ma ba a san wani ina ne wai kaula ko Senegal ko menene ba ma in ba dan shi ba ma kai gabaki ɗaya ma maganan addini a Afirka ya shahara a wannan karni in ba dan shi ba ma da ma ba a san akwai wasu wani mashahuri wasu mashahurai masu ilimin addini kaza kaza daga shi ne sai almajiransa na'am to haka Allah yake in ya riga zaman yin abu kawai zai zartar da abinsa na'am ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين walan ma balaga ashuddahu lokacin da annabi yusuf ya kai mafi karfin sa ya kai shekara 30 kenan malamai suka ce shine karfin da ake nufi ba kamar shekara 40 da ake faɗa sun ce 30 ne anan atainahu sai muka bashi hukuman muka bashi hikima na magana duk wani wanda Allah zai zaba da annabta sai ya bashi fasaha wanda in yayi magana kowa ya tsaya ne ba ga abin da kafirin maka suke faɗa ba maganansa kaman dabo ne kana ji zai kaɗa ka hagu daga ka gan shi kawai ka gudu ka gudu kar ma ka tsaya ka ji su kansu da abin ya dame su suna sa yatsun sa a kunne ne wai don kar su ji maganan ma balle ya shige su har su yi imani don abin yana kama da zai sa su yadda da abin da ya zo shi don haka sai su rufato shi kunnen la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfihi in yazo yana karatu to kar shiru ma kar ku yi kun dan kun yi shiru za ku ji in ya fara kun ku ta hayaniya yadda ma ba za ku fahimci me yake faɗa ba haka suka koya wa mutanen su to shine Allah subhanahu wataala ce muka bashi hikima wa ilman muka bashi ilimi fiqihu na addini aka ce shine ilman din na'am wasu malamai suka ce hukuman nubuwa amma wasu suka ce a'a hikima ne aka bashi dai kafin a zo a bashi nubuwa shi yasa ba aka ce a shidda hu salatin sana shekara talatin wannan abin da ake kira da suna irhasat kenan a cikin sha'anin annabawa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam girgije yake bin sa yana masa inuwa da irin waɗannan abubuwa ya tsakon kami suna masa tasbihi yakan wuce duwatsu ya ji bishiyoyi suna masa sallama da irin waɗannan abubuwa to su ake cewa irhasat alamomin da suke nuna mutum zai zama wani abu na daban mai ban mamaki to shine shi ma tun yana kurkuku sai aka bashi wannan da ya kai shekara talatin aka bashi wannan hikima aka bashi wannan ilimi din na'am wakazalika haka nan najzil muhsinina muke muke saka ma waɗanda suka kyautata suka kyautata lamarin su da mu kun ga nan ma wajen magana ihsanu ke duk inda kaji an samu muƙani to al'abadin ihsani yawa duk abin da ake samu ana samun tsira ana samun ne a babul imani ana samun kariyar rayuwa a zauna lafiya a babul islami kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam islamu kan hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu akamu min dima ana samu maqamul imani kuma wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati jannati to ana samu amma maganan tsadin ka ka zama wani abu to wallahi sai ka je maqamul ihsani babu wani bawan Allah a duniya da ya zama wani zababben bawan Allah bai haura maqamul ihsani in dai maqamul imani ne shikenan ka zauna musulminka mutumin kirki ka gama rayuwanka har ka je ka mutu ka shiga aljanna shikenan amma kai ba za ka zama wani abu da Allah zai daga ya nuna ba ko a duniya ko a lahira shi yasa duk inda ka ji an yi maganan girma sai ka ji an yi maganan muhsini muhsinuna na'am kazalika haka nan najzil muhsinina muke saka ma waɗanda suka kai matsayin ihsani na'am wa wawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نعم وراودته التي هو في بيتها ita zulaiha da aka ce ya zauna tare da ita a gida sai kuma ranta ya komo kansa wato abin da ya faru da aka kawo shi aka ajiye shi a gidan shi baya da wani aiki sai zama ta ga yaron nan baya fita baya zuwa ko ina baya mukhalada da kowa illa kawai aikinsa uku yawan ibadu salloli da ibadu sai kuma yawan tasbihai ya zauna ya ta tasbihai yana ta tasbihai wa Allah subhanahu wataala in kuma ba wannan ba sai kuka to wannan wanda irin yaro ne haka shikenan wani rana dai sai ta nemi cewa za ta je sai ta je ta ga yaron ne ya yake sai ta ganshi tana ganinsa kawai sai ta ga ai wannan wanda ta yi mafarkin ta ganin nan ne wanda take cewa sai ba za ta yi aure ba sai shi za ta aura tabbas wanda ta gani a farkin nan shi ne kawai wannan to amma yau kuma gashi ya zo a matsayin baran gidansu kuma ba mijinta ba kuma ga mijinta ba namiji ba to shikenan sha'aninka da shedan shikenan ya rinka sassaka mata abubuwa kwana da kwanaki ko mu ce wata da wata ni wallahu alam tsawon lokacin da aka dauka shikenan ranan dai shedan ya rinjaye a zuciyarta shine sai ta ce ta sa yayi wanka ta kai masa aka kai masa ruwa yayi wanka ta kawo masa kayayyaki masu tsada masu masu ban sha'awa ya saka da turare mai kyau ya sa ita ma ta yi wanka ta sa kayayyaki irin wayannan shi kenan sai ta ce wai ya zo za ta je za ta yi magana da shi kenan ta haɗa mutanen gidanta ta gaya musu irin makircin da ta shirya shi kenan ta ce su shigo da annabi yusufa abin nan fada wuraren da suke gidajen gidan sarakuna wajen da take aka shigo da annabi yusuf shi kenan ta ce duk kofan da aka shiga a kulle in an wuce da shi kofa shi bai sani ba ana tafiya da shi sai a kulle sai ya wuce wannan kofa sai a kulle sai ya wuce wannan kofa sai a kulle aka ce har ɗaki na bakwai da ƙofofi bakwai aka kulle sai zama daga shi sai ita ya zauna ta ce tana da magana za su yi magana ne ya zauna sai ta ce masa yusuf ya ce na'am kai kana da idanuwa masu kyau ya ce in ga wannan idanuwa da kuke gani su ne farkon ruwan da yake tsiyayewa a kabari don haka wani kyawun ido duk ɓata lokaci ne ruwa ne shi ma kuma farkon ruwan da yake tsayawa kabari shine wannan idanu shine idanu kuma idanun da kika gani din nan tace kai amma kana kuma da gashi mai kyau fa yace kin ga gashi shine farkon abin da yake tumbukewa na jikin mutum a kabari ya tace kai kana da fuska mai kyau yace wannan shi yake fara ruba yayi tsutsa ya zagwanye a cikin kabari tace Yusufu ka zo nan dube ni da kyau ya ce me zan kalla a jikinki ta ce ka kona min zuciya da soyayya ya ce mijinki ne ya kamata ki gaya masa wannan magana ba ni ba to shi kenan da ta rasa dai yaya za ta yi tana kewaye-kewaye sai ta ce masa haitala shi ne wara wa dato latifu wa fi baiti ha ita shi da yake ɗakinta yake gidanta sai ta neme shi an nafsihi ba tare da son sa wa gallaqatil abwaba ta kulla kofofi wa qalat tace haita lak zo nan ina neman ka kuma in biya bukata da kai qala sai annabi yusuf ya ce ma'adallah ina neman tsarin Allah da aikata fasikanci innahu yanda al'amarin yake rabbi ubangiji na wasu malamai suka ce rabbi anan Allah yake miki Allah ya mun baiwa ni da ake wulakantawa ana ana duka ana son a kashe har aka sayar ya zo ya kawo ni gidan sarauta gidan girma ya ajiye ni kuma in zo in zamanto na yi Allah na gode ma Allah da irin wannan abu ai wannan bai dace da ni ba rabbi'a sana matsuwa kenan wasu malamai suka ce a'a yace kin ga wanda ya saye ni mai gidanki ne ya mutunta ni ya darajanta ni a maimakon ya mai da ni bawa yana min baiwa yana min hidima sama da na ɗa ya kawo ne aje wannan yanzu wanda aka masa haka ko da ba mutumin kirki ba ne kai ko kai ba mutumin kirki ba ne ya kamata ka saka masa da cin amana to duka fasarar da ya yi duka ya yi duk abin da malamai shi yasa malaman kowanne yake da nashi wajen nazari an gane can Allah Allah aka duba to in ka hada duka ma sai a dauka a haka Allah aka duba Allah da ya zaimar da kai ya maka ya mutunta kai girmama ka Allah son a wulakanta ka a mai da kai bawa sannan ya zo ya girmama kai zefa ka fada kuma aka dauke ka dan sarki aka aka aka sa ka cikin gata ya kamata kai kana cikin muhsinina kuwa to wanda bai kai matsamal isa ne ba zai wannan ba an gane sannan kuma sai ka koma yan ba kai wa Allah irin wannan godiya an gane ko kuma a'a a dan adam din ma yanzu mutum mutum inda dan halal ne ya haihu a ce kai din nan ya siyo ka da kudin sa a matsayin bawa sai zo ya ajiye ka a gidansa tare da matansa ya yadda da kai bai ji kyankyanin hada ka da matarsa ba ya ajiye ka yasa aka girmama ka yace a maka a mutunta ka aka mai da kai da dan fada kuma zai ka ka saka ka saka masa da cin amana irin wannan yace mata ina miki wa'azi ki nisanci wannan abu da shedan ke kokarin yake tsusa miki innahu ki san yanda al'amari yake la yuflihul zalimuna wa'anda suke zaluntan kansu ba sa rabbanta wato waɗanda suke zalunta wanda suke azzalimai masu zalunci ba sa rabbanta kaga wannan kamar ya fi nuna fassarar kusa da cewa yana nufin mai gidanta ne in zalunce shi bayan ni ya girmama ya kyauta samu ina kika taɓa ganin wanda ya wannan ya ci riba na'am ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به حقيقة تاي تاناتي للي تاي نفن سي تاي لالاتا دشي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه irin yanayin kyanta da irin yanayin martaban da Allah ya mata ba kowane mutum ne zai iya yaƙan zuciyarsa ya guje ta ba da ba dan Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa kariya ba da za ta iya ɗaukar hankalinsa wannan shine fassarar salihan bayi na gari bayan da wasu suka kutsa cikin fassara a'a yayi nufi sai dai kaza kaza a'a malaman malamai na kirki salihan bayan Allah na gari sun fassaran da suke yi kenan kuma Allah gaba ɗaya ya ƙaryata wanda duk wanda ya fassara sabana ka dan ya ce lina sarfa anhu su'a to yaya akai Abin da ake nufi kawai shine tana da kyan da ba wani wanda in ba Allah ne ya taimake shi ba zai guje ta balle shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar mutane mutum ya kuskura su yi su biyo da wata mace ba matarsa ba domin shedan zai zama na ukun su zai ya tusa masa cewa ya kalle ta kuma in ya kalle ta zai tusa masa yayi sha'awanta to shine aka ce anan ba dan ya ga burhana rabbihi hujja daga ubangijinsa da Allah ya taimake shi da shi ba dama komai akwai sarifin rabbaniyin to sarifin rabbaniyin sarafahu Allah komai da kake gani sai ka samu taimako daga Allah wani sarifi rabbani ya zo ya kauda kai daga fadawa cikin halaka in ba haka ba alƙali a zo a bashi miliyan biyar to kaga in ba sarifi rabbani ba Allah ya taimake shi ba sai ya bi kwaɗayin kuɗi ko to duk wanda gani bawan Allah Allah ya kare shi to akwai wani sarifin rabbaniyin kowane iri ne kuma Allah na da asbabu ɗinsa da yawa sai ya zo ya gitta sai ya zama ba dalilin kare to shi sarifi rabbani da ya kare annabi Yusuf shine an ce na farko dai da aka da tazarsa ta dage masa da jayayyar neman cewa za ta neme shi koda da ƙarfi da yaji sai aka ɗauko masa hoton annabi yaƙub aka kawo masa sai ya ga kaman ga annabi yaƙub sai annabi yaƙub ya bigi ƙirjinsa da ya bigi ƙirjinsa sai ya ji kawai gaba ɗaya ya wuce ta sai zama ma babu sha'awan da zai ma fuskance ta da shi don haka ya juya da gudu zai guje ta wasu kuma suka ce tarihi rabbani da ya zo masa shine mala'iku ne suka zo sai suka ɗauko list na annabawa sai suka nuna wa'annan annabawa ne wane salihin ba wane salihin ga wannan abin da ake so a yi da shi in ya yarda a cire sunansa a layin to shi ne sayar da rabbani shi ne burhana rabbi shi ma da ya ga wannan ne sai ya juya da gudu zai je buɗe ƙofa kuma ilai bisa tsarin Allah subhanahu wata'ala dama duk macin amana kaɗan ne yakan gaza sai ya zama mai kunyata to ya rugo da gudu a ce mai gida kuma ya zo yana so ya shiga wajen iyalinsa kaga fadawa za su isa su ci buɗe ƙofa an buɗe na ɗaya an buɗe na biyu an buɗe na uku an buɗe na hudu an buɗe na biyar an buɗe na shida ya doso zai zo buɗe na bakwai ita kuma da shi su rugo da gudu za su zo buɗewa wannan mai ita shi Yusuf yana sa tsalle ƙofa ya gudu ita ma ta biyo shi da gudu tana son ta jawo shi ta kama rigansa ta baya sai rigan ta yage to shi kenan ana nan shigo mai guda ya buɗe ƙofa ta ɗaf sai aka yi tiɗis na'am Allah ya ce ta zalika haka muka yi wa annabi Yusuf lina sarifa an husu'a dan mu kawar masa da ha'inci shine asu'a din mu raba shi da aikin maha'inta wal fahsha mu raba shi da aikin fasikai al fahsha innahu shi yusufu min ibadina al-mukhlasina kaga ikhlasi ma babu al-ihsani yana daga cikin bayin mu wanda suke bin mu da ikhlasi ba son zuciyarsu ne yasa suke bin mu ba a'a suna bi ne dan Allah ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din shi yasa ake cewa taqawan ma da sauransu ake cewa kai min haisu yardallah la min haisu tarda in kai ne ka gamsu ta kai mutumin Allah ne to wannan shedan zai iya zuwa ya rinjaye a kanka amma in kai ka mai da kanka mai da al'amarin ka ga Allah ne kana kuma neman yardan Allah kwata kwata ma duniyar babu ka amma ka kai mata damsu da mahawu to kuma fana'in da ya kamata mutane su yi kai fana'un anid dunya wa shahawati wal wa gururin nafsi shi ne abinda ake so a kidamun nafsi abinda malaman sufi suka ce sufa suka ce kidamun nafsi ka ka shi ka mazuciyar ka yaye wai tsaya tukunna yaye abu ne mai daɗi a jinjiri ga jinjiri hmm suka ka yaye zuciyarka ka ko yaye wanta yaye ta din nan ka raba ta da shan nono ko shan nono da yaro ke ba sha'awa bane shan nono wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma mahadaka nufa fattahimi wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radai wa in tufdimhu yanfadi rai yanda kanta kaman jinjiri ne inda zaka ce jinjiri zaka biya wa san ransa in tuhmilhu in ka kyale shi shabba sai ya zama saurayi ala hubbi radai bisa tsotson mama inda za a bar sau ba ganin dan tinki ya ga kato yana jin uwan har an yaye shi an haɗa shi ya kanne ma yana ji yana sha saboda wata ba ta duka to haka nafsu take shi yasa ce kalifin nafsa su biyu ne nafsu wa shaytan tare suke wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha qad aflaha man zakkaha wannan shine sufanci abu mai daɗi amma wasu kamar da ke shashin to shi shi ne shi kuma imam al-busari yake cewa kalifin nafsa to ka saba wa nafsu wa shaytan da shaytan sai yan uwan juna ne wa asihima sabe su wa inhuma mahadaka nusa duk lokacin da nafsu tace maka ai abin nan na da kyau ai kai kai kaza ai kai kaza to ko shaytan yace maka abin nan na da kyau ai kai kaza ai kai kaza ka tuna da kakanka annabi adam inni lakuma laminan nasihin na cikin ma'annabi adam ana gaya maka in baka ci itaciyar nan ba kaza in dai lakuma laminan nasina to wannan nusu din na shaitan da nusu na nafsu khaliqin nafsa khaliqi shaytana wa asihima wa inhuma mahaba san nusa in ma nasiha fattahim ka sa karan ka sa question mark akan nafsu ta maka nasiha ko shaytanu ya maka nasiha shine ke ce to shi ta fa nafsu ka dafi tana kama da jinjiri ne kullum ita shawa take ko yawa in tuhumilhu in ka kyale diblu yaro shabba sai ya zama saurayi ala hubbar raba yana son tsotson ma wa in tafdimu amma ko shekara ɗaya ne idan ka yaye shi yan faɗi sai ya yayu ba a son sa ba sai ya kama shan kunu kama to shi kenan daga nan nan da wata biyu in an zo aka ce masa zo sha nono ma yace ba to kai ma da zaka yi ma nafsin ka haka akan duniya da gururinta da sauransu yayuwa za ta yi sai ta manta ma da shahawatin shahawatin nafsu din to shine Allah ce innahu shi annabi yusuf min ibadina al-mukhlasina yana daga bayin mu masu tsintsinta biyayya gare mu na'am واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم wastabaq albaba sai suka yi tserere ne a kofa istabaqa yana nufin if tana son ta je ta danna kofa ta hana Yusuf budewa shi kuma Yusuf yana so ya je ya riga ta isa kan kofa ya bude kafin ta danne ya wuce wa qaddat qamisahu sai ta ja mata rigansa ta baya ta jawo shi baya ta hana shi isa ko kan kofa har ta riga shi isa kofa shine manufa ba wai ta ja rigarsa da nufin wani shegantaka a'a yanzu maganan neman tsira ne da kuma hana tsira to tun da shi yana kokarin ya tsere ne sai ta ga ba abin da ta sai dai ta sa hannu ta bayan rigarsa sai ta kama shi kuma ya fisga yana gudun gudu sai riga ya tsage ta baya wa alfa ya sayi da ha sai kuwa suka yi kitibis da mijinta ladal babi a bakin kofa ya iso shi ma qalat sai ta ce da ta ga haka ta san mata makirci ma jaza'u man arada bi ahlika so yawwa ne gida Allah ya kawo ka me hukuncin wanda ya nemi matanka da lalata ta ji fa ita ce azzaluma ita ce kuma da juya magana sai ta yi tunanin kuma to fa yana in ta bashi ya faɗi hukunci ta kisa tunda haka suke a fada kawai dai an samu mutum kawai balle ma bawa sai wannan kawai a ji a sake shi ai ba mu tsauka bawan kirki bane ko to tana son Yusuf kamar ta mutu kuma ga abin da ta yi masa sharri don haka ita ce dole za ta kare eh kada ya fara yawa ta ce me hukuncin wanda ya nemi matan sarki sarki ce kisa kafin yayi magana sai ta ce illa an yusina kawai a kai shi kuku au azabun alim ko a rinka masa duka ana masa hukunci mai radadi na'am
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين تو duk abin da ya shafi harka da mace haɗari ne tana maka kalma ɗaya a cikin jama'a to sai ka yi kalma dubu kana ƙoƙarin fita su kuma mutane mafi yawanci sun fi maili zuwa ga ɓata mutum akan gyara shi to ta ce ya neme ta shi kenan sai ya ce ƙala sai yusufu ya ce kiyara wa da sun yi annabci ita ce ta neme ni da shegantaka ba tare da sona ba ni kuma nake ƙoƙarin gudu to ga maganan ita mata ce gimbiya ce first lady ce kuma ta ce kai ne kai kaza kai kuma a matsayinka na bawa ga ka baka da gata ga ka bako a gari ko kana da gatan ma kai dan gari ne ma yaya za ka yi ka fita kawai da ka ce ita ta neme ni kawai shi kenan sai a ce eh gaskiya kai ne ita ce makaryaciya kai ne mai gaskiya ta ga babu wannan shi kenan sai ana hayaniya sai ga wata mace ta zo da ɗanta a goye a baya shi kenan ana ta cewa shi ne shi ne ai kaza ai ya maza kaza kaza a wasu wasu ɗan kaɗan sai dai abinci ka dai kaza kaza kaza wata hida shahidin min ahaliha shi wai shaidan daga cikin ƴaƴan wato wato yaranta yar ƴan uwanta ne na wajen danginta shine shahidin min ahaliha balle a ce wani ne na waje kaza kaza wanda ya tsane ta shine aka ce yaro ne ma bai kai ya yi magana ba bai fara magana ba ya yi shaida ya ce in kana ƙamisuhu ƙuddamin ƙubulin ku duba rigan nasa da aka ce ta tsaga tun da ana ta hayaniya gaskiyar da ne ba gaskiyar da ba ne ai kaza kaza ne kaza kaza ya ce to tsaya mana ku duba riganta mana rigan da aka tsagan mana ku duba ku gani ta ina ne ya tsage saboda Allah ya yi haka ne don ya fitar da annabi shi yasa Allah ya sa rigar ta tsage da da ta jawo shi rigar bai tsage ba da an samu matsala so Allah ya rasa fitta kai ba ka mafita da ta jawo shi kuma ba gabansa ta kama ba baya ne kaga ko baya yana nuna mutumin nan yana son ya gudu ne shine yaron ta ku duba rigan sama idan kun ga ya tsage ta baya ne to shi ita ce ta neme shi shi ba shi ya neme ta ba in kun ga ya tsage ta gaba ne to shi ya neme ta ba ita ta neme shi ba domin in yana neman ta ne yayi lalata da ita tana ki to shi ne za ta rika kokuwa ta gaba har ta kama rigarsa ta yaga masa ta gaba idan ko ita ce take bin sa shi yana gudu shi ne za ta kama rigarsa ta baya ta tsaga yace in kana kamisu in rigansa kudda an tsaga ta ne min kubulin ta gaba to kaga in zaka yi shaida zaka yi magana ka gabatar da wata kila abinda ba mai yiwuwa ba kafin ka kawo mai yiwuwa ko ka gabatar da abinda shi yafi zama ba haka ba akan abin da yake haka me hikiman haka mutane za su fi gamsuwa da kai lokacin da ka fara daga maganin korewa to watakila ba rufe kai ɗan goyon baya ne amma in ka fara gyarawa to za a fahimce ka yasa ko mu a jami'a da sauran manya-manyan makarantu idan an zo ana presentation in za a yi wa mutum gyara sai an tsintsinto kyawawan abubuwan da ya gabatar a the presenter is has, uh, has, uh, has present, is, uh, the presenter is very good kaza kaza kaza kaza ya kawo details ya yi kaza ya yi kaza kaza kaza sai ta ce but an gane yawa he has done his best wajen kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaga dai duk an san ba kiyayya ba ka yi masa adalci ka faɗi abubuwan da ya masu kyau sannan sai ka masa gyara kuma dama abin da ake nufi da criticism ba wai ana nufin ka yi condemnation ba ne ba wai rushewa ba ne a'a kana son ka daɗa ƙarfafa shi ne ya yi abin ya zama mai inganci duk wanda yake na condemnation to wannan ma ba a son sa a academic life don rusa ilimi yake yi ba ci gaban ilimi yake so ai kai ana son ka daɗa gyara masa ne saboda abin da ya yi ya zama mai kyau to ba za ka bar wannan illan ba in ka bari ma cutarsa kai yawa shi kuma wanda bai gane ba shi kuma a haka shi gani yake ko ka rufa shi an gane to to shi yasa kuma ba a barin mutum daya ake samun lajina ake samun panel wanda in kai kai ma in ka sa so san zuciyanka akwai waɗanda za su ba haka ba ne kaza kaza kaza kaza irin da nasu nazari to shine kima daga nan duk ake koya ana koya ne daga abin da ilimi ana samu ne daga abin da aka samu daga wurin magabata to sai ya fara cewa na ne muhallin shahidi akan maganar da nake yi sai ya ce in kana ƙamisahu mene in kana ƙamisuhu suhu ƙudda min ƙubulin gani sai fara maganan gaba ku duba mana dace in an ce ta baya ne ko sai a ce kamar ya fara goyon bayan bayan bayansa amma ta gaba aiki zai fi mata kyau akan zarginta ko wato sai aka fara kawo nata abinda take so ku duba rigar in dai ta gaba ne aka ɓalle rigar nan nasa shi ne baya da gaskiya kaga ai ita ta samu wani ta yawa eh amma fa in dai ta baya ne to ita ne ba to duka wani logic ne na yadda ake gabatar da case na yace in ta gaba ne to fa sadaka kaga an fara gaskata ta to ta yi gaskiya iya neme ta wa huwa min al-kadhibina yana cikin makaryata ƙarya yake yi shi ya neme ta kaga ta ce yawa yawa ta ji dadi wa in kana qamisu wa in kana qamisu qudda min dubugin fa kadabat wa huwa min as-sadiqin wa in kana qamisuhu idan kuwa rigan sannan qudda an tsaga shi ne min duburin ta baya to fa kadabat ƙarya take yi wa huwa min as-sadiqina ita ta neme shi shine mai gaskiya kuma ga shi yaro ne dan jinjiri wanda bai fara magana ba a irin wannan ba wani yanda za a yi mutum shaidar su balle a ce ko suna da sentiment ko maili na'am فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما رأى قميصه yayin da ya ga rigansa udda shi mijinta kenan sai ya ce zo mu gani yauwa zo mu gani zo zo yusufu ya duba sai ya ga rigansa udda an tsaga ta min duburin ta baya kala sai ce innahu min kaidi kunna wannan dai makircin ku ne na mata da kika ce wayo me sakamakon wanda ya nemi mijinki matarka kaza kaza kaza wannan makirci ne kawai kika shirya a keke ne ba ki da gaskiya inna kai da kunna makircin ku ko mata azimin babba ne in kun kulla shi sai da kyar mutum yake fita na'am yusuf a'rida an hadha واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين sai ba sai da yake adali ne yake tsayar din sai ce Yusuf kaga Yusuf a arid alhada ka ba ka mance da maganar ko shine a arid alhada mance da wannan maganar kada ka tashi kar kai ma kowa tashi kaga yanzu anan a cikin fada ne daga mu sai barorin mu sai sauran mutanen fada to kowa ya iya bakinsa kada a je a yi ta maganganu a bata first lady a ce ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ba daidai ba ne ku na gida ku rike sirri kai kuma yusufu ka mance da magana ka daina karkarin ka jin zafi an maka sharri an ma kaza ka ce kai zaka bar nan kai zaka yi meye kai kaza kaza ka mance da magana kaji yusufu ya ce to kaji wasta gafiri lilambi ke kuma kin yi zunubi ki nemi gafaran zunubin ki da kika aikata innaki ke kunti kin kasance min al-khadi'ina cikin masu kuskure in wannan labari ya zuwa gari kin ji kunya na'am وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها هبا إنا لنراها في ضلال مبين larabawa suna cewa asiru idza jawaz sunani fasha sirri in ya wuce mutum biyu to ya shiga gari in dai wuce ku biyu to sirri ya shiga gari kaga an- al- annabi yaqubu da yaji isan da yaji annabi yusuf yazo yana gaya masa ashe kishiyar babansa ta lade tana ji cewa kar ka gaya wa ƴan uwanka wannan mafarki kun ji abin da yaron nan ya zo ya gaya wa babansa wai ya gan ku mun- ya gan mu- mun da- da- da- da- da- da- da- da- da- da rana uwarku kenan da wata babanku kenan da kuma mutum nan taurari goma sha ɗaya ku kenan wai duk kun zama ba- kun zama mabiyansa shine su kuma yara suka ji ta je ta gaya mu kagara bai kamata ba inda tana da sirri ya kamata bai kamata ta je ta yi wannan ba to nan ma haka ne wasu suna nan a fada eh a sarki yayi bayani kaza kaza kaza a haku mutanen fada kuma ana son abin da za a je tabi kun ga abin da ta sulaji ta yi abun kunya eh wa qala niswatun sai mata fil madinati a birnin misra suka fara kulm- gulma to da ku ga dai ba ai abin da sai ba mai kyau bane to shi Allah ba abin da yake so kaman rufe sirri ko da mutum ya yi mummunan abu ba gwaninta ba ne za ga mutane suna ganin gwaninta ne ana jin wani ya yi kaza kaza an ɗauka an sa a facebook yai yai yai yai wannan Allah fa bakin ciki yake yi fushi yake yi da mai yin wannan alal aqall kai din nan kana daga cikin alladina yuhibbuna an tashi alfahisha lil ladina amanu kana da cikin wanda kuke son alfasha ya ku cikin mutane har ma ma manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka samu abun kunya daga aqilu zawil hayati faqatatihim ko auka maqala ku rinka rullube wa masu mutunci masu daraja kurakuransu a'a hakimi ne ya yi kaza ya nemi matan wani a ne to ya kamata shi ya fi kamata a rufe masa asiri in ji manzon Allah fa. man satara muminan ala khizyatin satarahu Allah yawmal qiyamah wanda yayi mumini sutura akan wani abun kunya ai kaga ba ce bai yi ba yayi Allah shi kuma zai masa sutura ranar kiyama kun ji irin suturan da manzon Allah ya ce ko Allah zai masa kaga wani abun kunya da wani yayi kuka zo kawai kitidis ka kama shi mumini mutumin kirki wanda in ka faɗa mutunci zai zuba wane kai ne da Allah kai haka Allah farko da na dai gani ka ka mai da hankali na gani ka to bakin ka tsanin kafanka kai to in ka ci gaba Allah zai tona asirin ka ni dai namu da kai yanzu ta kare ba zan ba zan tona asirin ka ba to aka ce yanda manzo Allah ya ce Allah zai maka sai an zo filin kiyama kaya ababe da yawa marasa kyau sai Allah ya ce zo in ka zo sai a buɗe ma takardanka ka gani ka gani ka gani ka gani ka gani je ka kawai ba magana sai kawai ka tafi ka rufa ma wata wani bawa na a tirin a duniya shi ne kai ma na rufa ma amfaninsa fa amfaninsa idan ka ɗauko misali limamin anguwa kaza ko sarkin gari kaza ko imamuwa ne ko shekuwa ne ko mai yayi kaza sai ka sa a facebook ko ka yaɗa wa mutane suka ji to wani mutumin baya da niyyar saban Allah sai ce a hab ashe namu ma mai sauki ne shine nake ta wani na ta wani tattakura sai na ga limamin wuri kaza ma sai ga shi ma sai fa ka taimaka wa a ci gaba da sabon Allah domin ana son masu mutunci a basu da sunan suna da mutunci dan mutane su guji aikata abu na rashin mutunci to saboda haka waɗannan to kun ga abinda abinda yasa na kawo wannan ya zo daidai da wannan mahallin shahidin ita ta yi laifi amma za ku ga yadda Allah zai hukunta waɗanda kuma suka kirfa asiri alhali kuma ita ne ai abin da ta yi gaskiya ne ko to amma annabi manci ai abin da ake cewa rada da giba da namima ai ba ai ba wai ba ai bane ai manzo Allah an tambaye manzo Allah ko da gaskiya ne ai dama na gaskiyan ne in kai haka in ka isa za ka yi abin kirki ne ka je ka same shi ka ce masa malam na ji irin abubuwan da kake aikatawa na zo ne ni da kai in maka nasiha ka bar wannan an gane to shikenan sai mata da suka je a cikin birni sai suka rinka yawo da gulma imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi matan wazirin gari wai bawanta take neman sa baki ne baki ya so ta ba ma wai menene bawa kuma me akai akai ba wai bawanta ma fa wai take nema da lalata inna naraha karshe gafa hubba bawa ma wai har ya rufe zuciyarta wannan akwai lalatacciya inna lalaraha wallahi mu kan muna ganin ta fi dalalin mubinin tana cikin bata wanda yake mabayyani sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu alkarim wa nanu ala zalika min ash-shahidin yaran tabi'a yana da wahala kuma rashin kuma yadda irin wannan tarbiyoyi da addini ya dora mu akan shi yasa muka fada cikin matsala har irin abubuwan da ake yanzu wani naje yana ta surutu wai wace mutane sun tuba wai an yafe musu nan da suka rawukan da suka kashe fa to duk irin wayannan baya taimako dole idan bala'i ya riga ya faru sunansa bala'i kuma dole haka za a haƙura a yi mancenin yadda za a yi a fita daga cikin bala'i yanzu misali kawai don misali mutane sun yi sakaci ba su kawo mutum gudumawan gobara ba har gidansa ya kone sai daga baya suka fahimci sun yi kuskure wallahi sakacinsu ne sai suka rika kawo gudumawa suna tara masa to sai ta baya so ba sai ta baya so ba yawwa to haka duniya take shi yasa Allah subhanahu wataala da mun dabi'antu da dabi'an da yake so da mun tsira Allah subhanahu wata'ala ya yana cewa wal ya'fu wal yasfu mutane kan su rinka kin yafi laifi ya yi afwa yi yafiya da ya gama lallashin mu haka sai ya fito mana ta fuskar da ya kamata mu gani yace to ko ala fi bona an gafara Allah wala ko din ba ku san Allah to ko ba ku laifin ne ina ce ka je baka yafe ba to laifi nawa kai wa Allah to in Allah ya rike ma ya ture yace shi ma bai yafe ba kaga ai shiga matsala saboda haka mu yi kokari taimakawa ne wa gyaruwar al'umma a rinka karban tubabbu a rinka karban tubabbu kun ga dai kisan wanda ya ce la ila illallah muhammadu rasulullah su usama suka ce ya faɗa kawai don ya kare dukiyar suka je suka kashe shi kun ga abin da Allah ya ce wa sahabbai da ya tashi aka yi fada aka yi fada ka ce kazalika kuntum min qablu kuma da haka kuke arnan ne kamar nan lawa alaikum Allah ya muku baiwa da kalmar shahada da ita kuka shigo musulunci to yayi shi zai faɗa ku ce bai musulunta ba kazalika kuntum min qabla abin da ake nufi kenan da kuwa ba ba anna bane ba ku sallah ba ku addini sai aka ce ku yi kalmar shahada kuka yi kuka zama musulmi to ya wani zai yi kalmar shahada ku ce kuma ko ku yadda ba kamar nan Allah alaikum Allah muku baiwa kuka yi kalmar shahada shi ma yanzu ya yi kalmar shahada kun kashe shi fata bayyana na san kun samu sai ya kalmar shahada ba Allah bai ce wanda ya kalmar shahada ba kalmar shahada ita na shigar da mutum musulmi yanzu assalamu alaikum tana shigar da mutum musulmi to sai Allah ya ce wala ta wala ta qulu liman alqa ilaykum assalama wanda ma ya ce muku assalamu alaikum sai lasa mu'mina to yanzu wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah yayi sallah ya kace laka mu to shine kawai sai kaga kai ma da koyar da wannan din bayan shekara 20 a masallacin ka an rufe ka da duka wanda ka tara mabiyan ka sun ce kai mushriki ne ko munafiki ne ko kai dan bid'a ai sai al kungiyoyin suke yawa ai ku ne kuka tara kuka tara mutane kuka ce kafirai ne mushrikai ne ku kai duka su ba ku su kidin su sallah ku kai kaza kaza sai kuma bayan shekaru yaran ku da suka taso su ma su kai wani miscalculation irin naku sai suka ce kai ma liman ayo kai ma munafiki ne dan suka rufe ka da duka a ran bauta aka aka yi limamin da ya kidin liman afsan limamin duka aka masa a masallaci a kore shi bayan wajen shekara goma ne ma kawai to yaran su kuma daga baya da suka zo su ma suka je suka yi karatu a wannan suka zo ta ai kuma arna ne ya kamata ma a kashe ku suka dauki bindiga suna harbi ko da ka mu kiyaye Allah ya ruwa mana asiri na'am na'am ko da yake ba mu cika son a jira suna ba wallahi eh muna yana ga cikin system din mu ba mu son a ce ai dai a ce wani malami to da ka ce wai ne kuma to abun ya zama wani iri na'am na'am na'am na'am to ka gani ko ka gani ko yauwa da faduka ke to ka gani su ne a yanzu ta kafi riyo na ake ta musu a saudiya yara ne matasa duk wani limami sai yana tafiya da security kowane liman a saudiya inda ya kai limami wanda gwamnati zai bi da shi to yana tare da yan sanda yadda ka san gwamna saboda takafiriyuna eh yaran su ne su suka koya musu wani mushrike mushrikai mushrikai mushrikai su kuma yanzu sun kai sun kai wa man lam yakun ma azalla fa la yakun kafirun dan haka kawai su ma yanzu kafirai ne duk mulkin shari'ar da ake a Saudiya nan su suna ganin su kafirai ne tukunna amma ba musulunci suke yi ba saboda haka Allah ya sauwaka abubuwa suna nan masu muni Allah ya gyara mu Allah ya sauwaka fatiha salatu سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم الحمد لله